Kai, kai, kai, ‘yan uwana, ratanga na motsawa, rayuwa na tangal-tangal a cikinta, kamar ruwan gulbi, e mana, kun gane? Kai, wanga lamari, duniya ina zake da mu, ba ma wannan ba. Rahama za ta iya samun zama dangalgal a likitan nan? Kai, ku hadi zancen nan, abun hada mamaki wa, to ni dai bakina da taba. Amma bari in kunna rediyo na don in ji ci gaban shirin. Au, yau kuma ku kunna naku mana, ai ban hana kowa ba, mm, ku kunna naku sai mu saurari ci gaban shirin tare da ku. Eh.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santar, santar ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata, baki da tausayi, baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum. Aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
Shiri na uku ceto
Oh, ni iya ratanga uwan labari. Yau da safe wani mutum ya ishe ni, ya ce in saida mai buru guda biyu, a kowane in sanya mai kwai guda biyar. Ni na yi tsammanin baya da lafiya ne. Mutunan nan ya canye buru nan gaba ɗaya. Abun yana ban mamaki. Tab ijan, wannan mutum ba ni fata bakuncin shi. yau da safe wata tsohuwar likita mai ritaya ta kawo min ziyara a shaguna tana faɗa min cewa da ta lura da hangara tana satan magani a gidan likita domin ta saida shi har kayan aiwa ba ta bari ba um hangara bayan ni iya babu wanda ya san hangara tana ganin arka ne a wajen mijinta
Dr. Sani, wannan 'yar malati ta ce, na ɗauki tsawon lokaci ina kulawa da lahiyarta, don haka ina so in tsaya tare da kai domin mu yi wannan aikin.
To, na ji, na ji, na ji.
Dokta, wannan 'yan malat ni na karɓe ta, kuma ni na kula da ita. Kuma ba haka ba, ina so in tsaya kusa da kai, domin nima in koyi aikin.
Dr. Sani kwarai ita ta karɓe ta, amma kuma bayan ta duba ta sai da na sake duba ta na duba lahiyarta na yi mata aiki, don haka ni ce ya cancanta a ce na tsaya tare da kai domin mu yi wannan aikin.
Haka ya yi kyau, an gara aikin ki ya yi kyau. Yanzu abin da nake so da ke, sai ki kokari ki bar mu ni da rahama. Saboda ke 'yan malati sun yi miki yawa suna can suna jiran ki je ki kula da su. Haka nan ita ma in ta tsaya ta ga yadda ake yi sai ta samu ta koya dan gobe.
Dokta, Na'am.
na mata ƙarin ruwa, kuma na tambaye ta idan tana hitsari ko tana jin ciwo, amma bata amsa mini ba.
To, Amma inda muka yi sa'a, akwai ƙaunarta. Mun tambaye ta, watakila ita za ta man bayani.
to,
duba ka ga yadda ta bushe duk jikinta ya biya tsotse na ce a dinga bata magani a dinga bata abinci mai gina jiki domin kare lahiyarta da lahiyar ɗanta kuma ba haka ba dokta ba ta da ma takardar aihuwa ba ta da ma takardar awo amma to mun shira mu gani har a kawo sakamakon aunan da aka mata
to, da kyau. Madam ya jikin da sauki ko? To, madalla an dan samu karhi-karhi. To, madalla to, eh, ga ga shi ma sakamakon naki ya iso.
oh an kawo sakamakon kenan Eh, wato madam abin da ke damunki shine rishin ruwan jiki kuma kina da cutar mahutsara eh rahama na'am kin bata maganin garkuwar jikin
ah ma maganin garkuwar jiki ga nan kin bata mana ga na rubuta da kin bata ya yi kyau haka da kika bata wannan maganin garkuwar jikin madam an ci sa'a da aka kawo ki gidan likita da wuri kuma aka miki kyakkyawan tarbiyo aka miki magani da wuri alhamdulillahi yanzu abin da ya miki saura shine hutu ki huta sosai kuma ki rika cin abinci lahiyayye kina shan ruwa sosai yanda ya kamata domin lahiyarki da lahiyar abin da ke cikin cikinki bayan haka nan kuma duk maganin da ya kamata a miki rahama za ta rika binki sau da kafa lokacin da ya kamata a baki magani za ta baki magani har Allah ya koro miki sauki kin gane ko to madalla rahama Na'am, eh a dokta.
kula da ita sosai eh a kula da ita To, Eh, insha eh, a Allah.
kula da ita madam Allah ya koro sauki Allah ya koro sauki
maganin garkuwar jiki
To, to, to, dokta sai an jima.
kamar yadda ya saba a kulliyomin yau ma tun da safe dokta sani ya gaggewaya a cikin likitar tamu don lura da tsabtatta layiya wadata ce cuta bakal azaba ce wurin da bai da tsabata ba a nan ake ganin iya cuta iya iya abikiya ta iya kakata iya kokin san ina son ki sosai iya to dan Allah ki bani apollo guda in baki wani labari dibara mutum ke wa karamar yarinya kike baki san komi ba game da zancen aihuwa ki bi a hankali ramatu
iya ai ni samari ba su iya komai da ni na yi su wayo bugun gan nake iya in takaita miki ni ko abokin hira bani da ni da abin da naka so gare ki ramatu lokaci zuwa lokaci ki zan zuwa inda rahama tana yi miki bayani
iya ko ke ma kin zama unguzuman ne kina magana kamar wadda ta yi karatun likita amma zaman nan na likita ya sa kin fahimci abu da yawa fa ke ɗazu ɗazu mu da rahama mun ka ƙare magana wurin ga bisa kai ga matasan garin ga na ratanga suna nan zamana kara zube ba su san komi ba amma mu uwayenmu lokacin nan in mutum ya tasa uwayenmu gaba ɗaya labarin da suka bamu suna yi muna na zance bisa kai ga ko da kaka aure bisa kai ga mu kiyaye harakar rutsa amma yaran yanzu sai kaga ko da yarinya ta taso 'yar shekara goma sha biyar sai kaga ɗa gaba gare ta
amma gaskiya iya magana nan da ke yi haka nan dai ne gaskiya ne ya kamata a ce matasa su kama jikinsu su san darajar kansu wanga ai ba cikin al'adunmu shike ba
ai wannan shine babban matsalar da muke fuskanta a cikin wannan garinmu na ratanga amma ya za a yi ke ɗazu-ɗazu ina sauraron rahama da ita da dokta sani suna shawara suna son su tara kudan su waye muku kai ai wannan ya yi kyau haɗuwa ta zo daidai da zama ai ita rahama ita ce magajiya abdulaziz kuma tare suke fita da rabi ya kamata a ja mishi kunne a mishi magana don ganin cewa kar su fada cikin matsalar da ladidi su da laminu suka fada a baya to ku dai ku kiyaye ku kiyaye ku kama mutuncin kanku kuma ga dan apulan da ke tambaya ki bani bayani to to to madalla ai daman jagu ce take da niyyar ƙara ma laminu ɗanta aure jaru kuma ita dai ke ko jaru ba ta da hankali na wasani ina na laminu ya ga karhin rike mata buyu kai Allah ya sawake wa ga jaru ai ita ladidin ma bai wa Allah ta gaji ta gaji wallahi komi ita ce a gidan nan ita ce shara ita ce wanke-wanke rike yara ɗori mi da mine ne ita ko kowa tana nan tana yawon ta ɗagos ɗagos cikin gari kamar wata sarauniya ai ni ko na yi aure ba na yi ma kowa bauta babu inda zan je saukowa ta wahal da ni ha ina ban iyawa
Rahama ta samu tangarɗa ta farko a cikin aikinta. Hangara ta samu abin da take so. Kowa ya ji abin da ya faru. Dama hangara tana ikirarin cewa ita ce ke taimaka ma marasa lafiyan nan kamin zuwan Dr. Sani. Kenan hangara an samu abin da aka so. Kishirwa ta samu ruwan sha. Wata 'yan matashiyar mace ta shigo a cikin hilin likita. ba ta wuce shekara goma sha biyar ba amma wa ta yi ciki ta aza hannuwan nata saman cikinta yo ina 'yan rikiyar nata suke
ke gyara min haba to me ne kake ke wani tsandare jikin kike wani tattakurewa in baki so ki sauke ki bani wuri saboda ni ina da aiki a gabana gyara min hannun ki kin zo kin sa hannun kin dogare ni me ke mini kawai ki Wash, wash, wash.
ke ke Ke, waye baki izinin shigowa? Waye kira ki waye ce ki zo?
Cikina, cikina ciwo.
Cikin ki ciwo? Yo ina tikitan naki?
Ba ni da tikita madam.
Baki da tikita? To, kin ga, kin ga mata can wurin. Da kika huce gare su ai kowa kin ga tikita a hannunta sannan kuma layi kin ga suna bi don haka ki je maza ki je ki nemi tike sannan ki bi layi je kika binci can ki je ki zamna. To, kai mata dan Allah dan annabi kuna ji ha nan gidan fa akwai doka dan haka dan Allah dan annabi ku taimake mu ku kama dan Allah a bi tsari a yi tsari kuna zamne kuna gani wasu sun zo su shiga gaba ha ku ma kan kanku ya kamata ai ku taimaka ku kama komi ya zama eh, a a tsare ha dan Allah dan annabi haba wasu zamna wasu tsaye wasu kuma in sun shigo kawai sai su huce hakan bai yi ba mana ya kamata a ce kar ku karya doka mana haba
Madam, ba ni da kuɗi.
baki da kuɗi baki da kuɗi kuma kika zo ko ku an ce miki wannan gidan gidan kwashi banza ne kinga ku ki bani wuri in baki da kuɗi ki je ki nemo kuɗi sannan kuma ki sai tikitan ki sannan kuma ki bilayi huta huta bani wuri da Allah haba
Wai, wai, wai.
To, wai.
ai mata, lahiya, me ke faruwa?
Cikina, cikina, Cikinki?
cikina ciwo.
Aisha, i haƙuri kin shi, i haƙuri. Duba ga wani banci can ga, ta yi zamna kayan in dubo ɗakin da zan duba ki kin shi. Sannu, sannu, i haƙuri kin shi, i haƙuri.
Na gode madam, kuna da kirki kwarai da gaske.
A ba komi, yi haƙuri kin shi, yi haƙuri. Inda muga takardar ki ta awo, domin ina so in miki wasu tambayoyi.
Takarda, takarda, ba ni takarda au.
Baki da takardar awo. Aisha. To tun can da wani likita ne ke duba ki.
Wanga shi ne karowa na farko zuwa au.
Wayo. Sannu fa. Sannu. Zo mu tai. Zo mu tai in duba ki. Eh hakuri kin shi. Eh hakuri. Bi a hankali. Isan kin shi. Sannu kin shi. Eh hakuri. Sannu. Sannu kin shi.
to rahama yanzu wannan yarinyar ta zo ta ce mini bata da tike na kore ta ta nemo tike shine kika zagayo da ita ta nan wajen saboda muna hicinki da tsugudidinki Ha ba hangara. Duba ki gani yarinya gabata da lahiya. Tana da bukata a taimaka mata. Ha ba ke ma.
Ye? Yanzu ke hakkin isa ki koya mini aiki? Ha? Me kike ne? To bari ki ji in gaya miki. In Dr. Sani ya zo, sai na gaya mishi cewa kina neman ki bata mana sunan gidan likita, kina neman ki gurbata mana sunanmu.
To ko kina so ko ba ki so wannan yarinya sai na kula da ita.
Taɓijan. Yanzu Rahama ni za ki maida wa magana haka. Ni kike gaya wa haka. Lalle ka wuyanki yayi kabri. To bari ki ji in gaya miki. Za ki san da ni kike yi. Sai kin gane kuranki. Munafuka.
Wai, Sannu kin shi.
wai, wai Sannu.
cikina.
Ya haƙuri. Sannu. Sannu. Ya haƙuri kin shi. Taho mu tai.
Wai, wai, wai.
ba ta cike kin iya ba don haka ga hili ga mai doki za mu gani
Wai, wai, Ya haƙuri kin shi. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Sannu. Sannu kin shi. Sannu kin shi. Sannu. Sannu ƴan mata. Menene sunanki?
suna Ami, Aminata.
Aminata. Tare da wa kuka zo?
Ni kaɗai ce.
Ina mijinki? Sannu. Sannu. Ina taɓa cikinki.
Wai, Kina jin ciwo?
wai, ah, Juya can to juya in duba ki juya. Juya in duba ki.
wai,
yanzu abin da nake so da ke kin shi miƙo ƙahonki daga su da kyawun daga daga don in duba daga wai ne wanga shine ɗaukan cikin naki na harko
eh shi ne na farko to ba laihi yanzu bar in duba ki in na taɓa nan kina jin ciwo Wah, wah,
a ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri sheda sheda kuma sheda sheda da kyawun sheda sheda dakata ina zuwa kin shi dakata dakata bari in duba kai kai wani kenan wani likita kenan hangara aisha wah, wah, cikina. Wah, wah, wah.
aminata na dawo na dawo na dawo na dawo yanzu miƙe ƙahon kikin shi aminata kalla ni nan dibo ni nan kaki buɗe kaki riye idanuwan kikin shi kaki riye kaki riye aminata sannu kin shi sannu sannu Ha, ya kamata in kira bari in kiran dr sani to shi ma bai nan ga ɗoka kai duk da ɗokan haba kai to tun da bai ɗoka bari in kira umma umma umma umma ki ɗoka mana ai na mance ashe yau ranar hutu ta ce kai sannu kin ji sannu wake nan wake nan don allah wake nan agaza mini likita don allah hangara aisha ku taimake ni Rahama lafiya, me ya faru ne?
jean paul suma ne take shirin yi tana shirin suma don allah ka agaza mini diba cikin kayan na aihuwa ka ɗauko mini silka guda kashi To, to, to.
kar ka manta kuma ka kira dr sani domin shi kaɗai ne zai iya min wannan aikin A a Rahama, Dr. Sani fa yanzu yana can yana tiyata. Kin gani kuma ba zai iya hitawa daga cikin ɗakin tiyata ba.
kai dai ka agaza mini To, to, shi.
sheƙa da gudu To, amma ki kirayi hangara. To, gashi.
ba komai cikin silka Babu komi.
ba komai duba gashi To, kuma kin ga salkar sabuwa ce na ɗauko.
kai dai jean paul agaza mini ruga i maza don allah ka yi maza To, to, shi kenan bari in je in gani ko na samu hangara sai in kirawo ta.
aminata aminata iya haƙuri kin shi iya haƙuri na aika a ta a kira wani yanzu mu kula da ke kin shi sannu
Ni da, ni da ma, ma, ban san arma da, tun da har yanzu ni yarinya ce karama.
a mi kika ce mi ya faru mi ya faru a faɗa mini ko kin so ki zubar da cikin ne iya haƙuri ki gaya min kin shi aminata
Ko, ko so ɗaya.
ki dai gaya mini mi ya faru aminata iya haƙuri kin shi
Rahama, Rahama, za ki kula da ni ko? Za ki min magani?
zan kula da ke insha Allah kin ji ya haƙuri la ilaha illallah me nake shirin gani jini nake nan ga zuba la ilaha illallah aminata aminata aminata
Dokta Sani ya fito daga cikin ɗakin washi bayan ya huskanci wani aiki mai wuya. Wata mace ta samu ta aihu da kyat.
hankuri kin komo kuma eh ina so in auna hawan jini na kai har ma da lahiyar jikina gaba daya yaya hannun naki yayi dama da sauki amma yanzu zan je in ɗauko ɗiyana daga makarantarsu to yanzu wai ɗiyan ki nawa
kai wannan kamar sani wa yaji wallahi sani kawai salamu alaikum
sani mula layya sani sani ya mai nono Ni da kai da.
ana garin da ana wannan.
duniya Kai, amma mun ji wani mun wallahi ji na.
ba yau bane kai saniya kai kai wallahi da ka canza to masoyiya yaya ne da dama dai ko kai masoyiya masoyiya kai amma wallahi tala na yi mamaki sani ka ganin nan yo aini da kake ganin na wurin kai sani kai fa ni ho yanzu nan ho babban mutum ne wa Oh, okay. ni ma ai harka gare ni. Ni da kake gani wanga wurin sani wani shahararren ɗan kasuwa ne mai hada-hada business na sana'a sayar da motoci.
Alhamdulillah, alhamdulillah.
Eh, kana iya ka zo ni ma ka gane ni. Eh, ba wata damuwa. Eh, to amma kuma sai na ga ban gane ba hira me kake yi da mata wannan masoyiya to ban gane ba wannan me ke faruwa ne?
Ni barin ku zan yi, ɗiyana na jira na.
Wai in tambaye ka ma ni kai sani. Wai ka dawo da zama ne a nan ratanga?
Eh, kwarai ko. Ai ni ne shugaban gidan likitan na Ratanga. Kuma alhamdulillahi ina jin daɗin zaman aikin nan da nake yi sosai. Eh kuma sai na yi mamakin da na gamu da ku duka nan cikin garin nan. Amma gaskiya garin Ratanga ashe ƙaramin gari ne.
To, na tahi.
A'a, ba ta hiya ba kike kun masoyiya ta haba ke ma. Ki bari in doke ki in kai ki da kaina mana. Haba, na hijin daɗi in ga na ɗauke ki da kaina cikin wannan shirgege mota kat kat. Haba ko kiwa, um, ina sani. Eh? likita bokan ture ashe likita to abin da ke so da kai ka gane sani in ka tashi sauya mota daidai matsayinka kaka sa shakku kawai ka gane ni Insha Allah.
Eh, ka gane ni Ba ma- kawai ba matsala, Mu je.
insha Allah, insha Allah. Oh Allah, ya ji kuri, kuri ashe kuri nan har yanzu bai canza ba yana nan da shi. Inna lillahi.
nan sai shi babban ma'aikacin rediyo da ya fi kowa kwarewa a wannan gari na ratanga gaskiya yana nishaɗantar da mu mu matasa ke ke ke ramatu dan Allah ki rage mana sautin nan ni gaskiya yau ku bani son kuramniya dan na gaji um ikon Allah yarinya karama aminatu gashi uwaye sun yi mata aure tun da kingin wuri yarinya yar shekara goma sha biyar kuma ga ta har ta ɗau ciki kai Allah ya sawwaƙi
wai iya kun san wani abu aini duk wanda ya je ga umma duk tsohon da bai girma da kanshi ba ya je wurinta da cewa yana son ya aure ni wallahi sai na hoshe mishi kai ni tsohin nan ban ma san me suke gani ga ƙananan yara ba da suke ca sai sun aure su tsohin na jadu kawai kai gaskiya dai abun ba kyau Allah ya sawwaƙi
wai kawai a zo a ce o za a mata aure don girmama al'adu don rai al'adu ai wannan bai yi ba gaskiya an cuce ta alhali ko addininmu ya ce ka a yi wa yarinya aure idan ba ta so a barta ta zaɓa da kanta wanda zuciyarta take so iya biyar da rabi ta kusa ni fa tahiya zan yi don akwai littattafan da an ka bani da zani kai maladidi to kakki tsaya ko ina ki tai gidan ladidi dan kakki tsaya cikin gari kina tai kina bin maza ki niyya ki kokarta ki tai gidan ladidi
kai wannan zubar jini haka bar dai in duba
Rahama.
Na'am.
Rahama ya ake ciki.
jean paul diba To ya mai jikin?
gata nan dai ta ma suma hawan jinin ta duk ya sabka diba ga yadda jikinta ya sanyi Subhanallah.
wai ni ka yi kiran hangara Eh na yi kiran hangara ga ta nan zuwa ma yanzu.
to yanzu min ka san min ke so da ke jamin wancan karhin a sa kara mata ruwa To to to shikenan.
su rahama ba yanzu dai an gane cewa mu ne ƙwararrun ungozamai ko ko mu ne manya-manyan ƙwararrun ungozamai kenan ana neman taimako wajen mu ko na ji hangara yi haƙuri don allah ki kama mini mu taimaka mata mu ceci yarinyarka duba ki ganta ganta tana ta zuba jini
to matsa min daji dai ba nuri da Allah matsa sai cika bakin banza komai baki iya ba kai kai kai kai rama wannan yarinya in ga miki ta shiga mugun hali ha saboda idan ta diba ki gani gaba ɗaya yayi hori yanzu abin da nake so da ke ki kira yan uwanta a ɗauke ta a kai ta babban asibiti a mata aiki duba ki ganin hangara ga alamun barin ciki ne take nan gai ya kamata mu mata aiki fa
kai to kin ga in so kike ki kashe ta ga ki ga ita wallahi duk abin da ya faru babu hannuna babu ƙawata don haka ki kira yan uwanta daman na san mijinta ba mutunci ne da shi ba bara haka mun samu mugun saɓani da shi abin da ya dace kawai ki kira yan uwanta su ɗauke ta su kai ta babban asibiti fakat hangara ga alamun yarinyar nan ita kaɗai ta zo a wannan likitan wa
kin ga rahama abin da ya shi ne a ɗauki yarinyar nan ki kira in wanta su ɗauke ta su kai ta babban asibiti saboda a mata aiki kin ga mu nan bamu da ƙwararrun kayan aiki ni abin da na ga ya fiye miki kenan in kuma so kike ki karambani to wallahi ga ki gata ni babu hannuna babu kafana don haka kin ga zuwa na kenan na tahi Toto, na shi, ni dai a matsayina na likita, wallahi ba ni gani yarinya ga ina shi ina gani a ce yarinya ga ta mutu. Sai na yi bakin na domin in cece ta. Jean Paul, yaya, ka kira min Dr. Sani?
To Rahama, eh bari in je in kirawo shi.
Ka ce mishi in ya ƙare tiyata, ana buƙatar shi a gaggawa a nan wurin kashe.
To to to shikenan. Amma kafin nan ku kirayi umma.
To, bari in kiranta. Umma, ke ma ki ɗauki wannan wayan ki ɗauka mana umma haba aminata aminata aminata buɗe idanki aminata aminata kallani nan ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una
Wayo Allah, wayo, ‘yan uwana kun gani ko? Rahama ta haɗu da matsaloli cikin aikinta, amma hangara ta ƙi kama mata ta ƙi taimakonta da komi. Kai, ka ga hangara, ka ga boni, ogo, ogo, ogo macaciyar mata. Ki ƙi bayani a haɗin kai, ka Allah wadaran ki hangara. Yanzu da Rahama ko yaya za ta yi? ita kuma amina ta gata nan dai shin za ta samu a kula da lafiyarta ko kuwa ni ma abin da nake son in sani kenan in ji kaka za a yi kamar yadda kuma kuna nan kuna jira ku ji yaya za ta kasance to sai mu tarbi shirin mu na gaba Ungo zama cikin likita